أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadus salihin من كلام سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كما من يومنا بقي قوة المحرم هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم نادى دبو لدري قدو دار بين دهدو وندي دي دي دقانا وطن بير بير قوة تقص ميلادية نادى دبو بيدا الشرن دبيو sati da ya gabata mun karanci babu tahrimul uquqi wa qati'atur rahim kashin shahi na 1908 za mu tashi akan babi na 42 fadan malam da yace babu fadli birril asdiqa'il ab asdiqa'il ab wal um wal aqarib wa zawjati wa sa'iri man yundabu ikram babi wanda yake bayanin falalar kyautatawa ko biyayya ga abokan uba da mahaifiya gane ko Allah madaukaki bayan matsayin da ya ba uwaye haka wanda suke da alaka da su suke da matsayi a wajen ɗa mahaifa ‘yan abokan mahaifa suna da haƙƙi na a musu biyayya ɗa ya musu biyayya haka da ‘yan uwa dangi wani na kusa haka mace matan mutum haka dukkan sauran mutanen da ake bukatuwa ya zama to mutum ya musu ya girmama su ya karrama su mala ya kawo hadisai sabanin al'adar da ya saba duk abin da zai zai kawo ayoyi gane ko wanda za su yi bayani sai dai kuma la'alla mala ya takaita ne akan wannan ayoyin da ya ambata akan babu tahrimul uquq ko kuma babir bir can da ya gabata wa qati'atur rahim ko kuma babi na bir uwaye birrul walidain sannan sai su shiga kalkashin wannan hadisi sai shiga kalkashin wancan babi ko ayoyin da mala ya kawo قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه نادقا تكين abin da ya yi biyayya biyayya ko aikata abin da yake alkhairi ne an yasilar rajulu wadda abihi mutum ya sadar da zumuntar da masoyin mahaifinshi idan mutum ya san mahaifin shi na da ɗan aboki wanda ya zama to masoyin shi ne to wannan na daga kai mutuka a biyayya mutum ya kyautata ya kyautata wa abokan mahaifin shi وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سمونا حديث دق عبد الله بن دينار دق عبد الله بن عمر وأن تردالا تكار تبتا أغريسو أن رجلا من العرب لقيه بطريق مكة cewa ya ce wani mutum daga larabawa wanda suke yi nisa da ilimin addini na daji ya gamu da shi a hanyar makka zai tahi makka ya gamu da wannan mutum fa sallama alaihi abdullahi bin umar abdullahi dan umar yawa wannan mutum sallama وحمله على حمار كان يركبه ya sabka daga jakin da yake kan shi ya hau ya hauda shi bisa wannan jaki wa atahu imamatan kanat ala ra'sihi ya tube rawanin da yake kan shi ya ba wannan mutum قال ابن دينار ابن دينار يتي فقلنا له أصلحك الله إنهم العراب وهم يرضون باليسير muka ce Allah maɗaukaki ya nagartar da kai ya kai Abdullahi ɗan Umar. Wa'annan mutane ne na ƙauyawa ne, ɗaraba ne na daji, suna yarda da ɗan abu kaɗan in ka ba su, duk ba sai kai wannan wahalhalu ba. Mun gane ko? Su suna ga ya mai na farko dai ga sallama da yi wannan haƙƙin shi ne, amma sabka daga jakin da yake kan shi, tuɓe rawanin da yake kan shi ba wannan mutum suna ga abu ne mai girma. فقال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وان يرد الله تكار تبتا غريس سيت ان هذا كان ود لعمر بن الخطاب wannan mutum da kuka ga na mai wannan alkhairi ya kasance masoyin mahaifina ne Umar bin Khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul ni kuma na ji manzan Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi na cewa inna a barral birri silatun rajuli ahalawid da abi ya ce na daga mafi fificin biyayya mutum ya sadar da zumunta wadda ma'abotan masoyan mahaifin shi a wannan zamani namu wannan al'amari na kusan kaucewa na kusan bacewa da za ka ga ɗa iya girmama dukkan wanda ya san suna da alaƙa da mahaifanshi amma yanzu ba wai abokan mahaifanshi ma mahaifan ma ba a ɗauke su ba wani abin gani ba su da daraja a wajen daiwa daga cikin ɗiya na wannan zamani barantana ma su girmama wani haka za ka samu a unguwa dattijo ya zamanto kamar mahaifi ne kuma zai faɗi a shi zai hana a saurara saɓanin yanzu yana daga cikin biyayya mutum ya yi wa wanda ya zamanto abokin mahaifi ne ko abokin mahaifiya a bikiyar mahaifiya ya aikata mata alkhairi ya mata biyayya ya girma mata قال وفي رواية وفي رواية عن عن ابن دينار عن ابن عمر يا زو a cikin wata ruwaya daga Abdullahi dan Dinar daga Abdullahi da Umar wanda ya Allah ta kara tabbata gare su annahu kana idza kharaja ila makkata ya kasance idan ya tahi makka kana lahu himarun yatarawwahu alayhi ya kasance iya da wani jaki wanda yake hutawa a kan shi yana yake hawa maimakon ayi tahiyar kasa alayhi idza malla rukubar rahila idan ya zamanto ya gaji da wannan hawan abin jaki sai abin hawa sai sabka itattaka wa imamatun yashuddu biha ra'sa kuma iya tare da wani rawani wanda yake daure kanshi da shi fa bainama huwa yawman ala zalika alhimar wani lo wata rana iya kan wannan jaki iz marra bihi arabiyyun sai ga wani balarabe na daji ya zo ya huce da shi ya zo jan shi faqala alasta fulan bin fulan kai ba wani bane dan wane qala bala yace haka nan ne fa atahu alhimara ya bashi wannan shakki da yake kanshi fa qala kab hada ka hau wannan wa atahu alimamata ya bashi rawani wa qala ushdud biha ra'sak ka dar mai kanka da da wannan rawani wa qala lahu ba'd ashabi wasu shashan abokan abdullahi ɗan umar sai suka ce gafar allahu laka allah ya ma gafara shi ne aslahakallah kwatamcin shi ne allah ya nagartar da kai duk wanda allah ya wa gafara ya nagartar da shi a ataita hadha al-arabi ka ba wannan balarabe himaran kunta tatarawwahu tarawwahu alai ka ba shi jakin da kake hawa kana dan hutawa wa imamatan kunta tashuddu biha ra'sak ka bashi rawanin da kake darme kanka da shi wa qala inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace ni naji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi na cewa inna min abarril bir na daga mafi mafificin biyayya an yasila ar-rajulu ahla wudda abihi mutun ya sadar da zumunta wadda ta masoyan mahaifin shi ba'da an wullau bayan wulliya bayan wannan mahaifi ya mutu kina ya bar baya ya rasu wa inna abahu kana sadiqan li umar yace saurara mahaifin wannan mutum ya kasance abokin umar ne radiyallahu anhu ba ma shi ba mahaifin shi kinan shi za a matsayin shi kamar abokin shi ne ko ya ya zamanto mahaifin shi ya kasance masoyin baban shi ne umar bin khattab bin khattab radiyallahu anhu sai ga wannan soyayya da take tsakanin mahaifin wannan da mahaifin shi ya dace shi ma yi ya girmama shi saboda wannan soyayya rawahu rawa hadhihi riwayat kullaha muslim imamu muslim ya rawaito dukkan wannan riwayoyi wannan kuma na da kasancewa abdullahi da umar na daga cikin sahabban da suka yi kowa kiyaye sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aikata ta na wannan na daga cikin misali daga cikin misalai wa na abi أسيد بن بضم الحمزة وفتح السين أنسى مونا حديثي دقا أبي أسيد دا أوا الحمزة ضم أو كما السين أمي فتح أسيد نعم مالك بن ربيعة الساعدي مالك بن ربيعة الساعدي من قبيلة سعد ساعدي رضي الله عنه وأن يدع الله تكار تبتع قريش قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da muke zamna wajen manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi idza ja'ahu rajulun min bani salama sai wani sahabi daga iyan salama suka zo mishi fa qala ya rasulullah ya zo mishi fa qala ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah wanda tsirayen Allah da amince su ƙara tabbata gare hal baqiya min birri abuwayya shay'un abruhuma bihi ba'da mautihima ya mun saura na biyayya da zan ma mahaifana bayan sun mutu akwai wani abu wanda zan musu biyayya da shi bayan mutuwarsu fa qala na'am as-salatu alaihima yace haka nan ne yi musu gafara nema musu gafara as-salatu nan ana nihi addu'a domin asalin sallah a halshe na larabci shine addu'a sha Allah madaukaki yake cewa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ka musu addu'a in ka amshi zakka ka sanya albarka a ciki ka musu addu'a nan ana ne ka musu addu'a ka nema musu gafara wastagh wal istighfaru lahumma ka nema musu gafara wa infadu ahdihima kuma ka zartar da alƙawalin da suka dauka sun dawo alƙawali sun dawo alwashi kana da dama da zaka zartar da wannan alwashi alƙawali da suka dauka to zartar da shi wannan mana daga cikin biyayya ga mahaifa bayan sun mutu wasilatul rahimul lati la tusalu illa bihima kuma da sadar da zumuntar da ba a sadar da ita sai da su kenan su kasance su ne sababin zumuntar da za ka sadar da ita wa ikramu sadiqihima kuma da girmama abokinsu ka karamtar da abokinsu na'am rawahu abu dawud wannan hadisi imamu abu dawud ya fitar da shi sai dai hadisi ne da'ifi amma wancan hadisi wani hadisan da muka gani wanda imamu muslim ya fitar da su sun wadatar da mu hadisi ne wanda abu dawud ya fitar da shi da ibn majah imamu al-albani rahimahullah ya raunanar da shi a cikin al-mishkat haka na a cikin da'if sunan ibn majah nam qala al-mu'allif rahimahullah wa ana aisha radiyallahu anha an samu wannan hadisi daga aisha ummul mu'minin wadda da Allah ta kara tabbata gare ta qalat tace ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wa sallama ma ghirtu ala khadija radiyallahu anha tace bin tawa baki shi a bisa ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar yadda na yi kishi a bisa Khadija radiyallahu anha. Gane ko Khadija radiyallahu anha ita ce farkon matar da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya aure ta bayan ta ga amana shi da adalci da albarkar da take tare da shi domin ya yi kasuwanci a ƙarƙashin dukiyarta. Ta nema ya aure ta kuma aure ya kasance hakan. kuma dukkan ‘ya'yan manzala sallallahu Alaihi sallama bayan Ibrahim dan mariyatul qibtiyya duka diyan khadija ne bai aihu da kowa ba sai da khadija radiyallahu anha to aisha radiyallahu anha bayanta wasu malamai sun ce ya ya armi sauda gabanin aisha wasu kuma suna ganin a'a bayan khadija aisha radiyallahu anha aka aura to shine take cewa ban taba yin kishi ba a bisa ɗaya daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na yi kishi a bisa Khadija radiyallahu anha bint Khuwailid wa ma ra'aituha qattu tace bin taba ganin ta ba mai ta tana el karama ta rusu walakin kana yukthiru dhikraha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kace iya yawan ambatanta da an yi abu sai ce Khadija an yi abu sai ce Khadija wannan sai ya sanya kishi ya shiga a wajen Aisha radiyallahu anha kuma wannan tabi'a ce ta mace haka nan ne dole ne a samu kishi kishi alama ce ta so ga miji amma kai huce guna da yau wa rubbama dhabaha shat wa rubbama dhabaha shata wani lokaci na iya yanka ya yanka wata tinkiya ko akuya thumma yaqta'uha a'da'an sannan ya yayyanka ta ya kalkasa ta gaba-gaba thumma ya ba'athuha fi fi sada'iqi khadija farubbama qalat lahu ka'an lam yakun fi dunya imra'atun illa khadija nama wannan aka kalkasa shi yayyanka shi sai ya aika shi zuwa abokan khadija radiyallahu anha wanda suka zamanto abokanta ne farubba ma kuntu lahu so tari ko zan nayi zan ce mai ka allam yakun fi dunya imratun illa khadija sai ce wai a duniya babu wata mace sai khadija har ka al'amarin kishiya ta su fa yaqulu fa innaha kanat wa kanat wa kana li minha waladun Azala sallallahu alaihi wasallam sai mai dawa Aisha radiyallahu anha tace saurara Aisha Khadija ta kasance kaza, ta kasance kaza, ta kasance kaza. Ta yi imani da ni a lokacin da mutane suka kafarce. Ta ba ni dukiya a lokacin da mutane suka yi watsi da ni. Kuma ɗiyan da nake ɗiyana ɗiyanta ne. Nan tabbat kuma dole ta samu wannan matsayi. Sabanin halin da muke ciki, mutum da ya rabu da mace duk irin alkhairin da ta yi na da ko ta mutu ne ko kuma rabuwa aure ne aka yi ai shekara da shekaru wata matsala ta samu an rabu kuma shi kenan sai zamanto babu bayya tuna irin wannan alkhairi da matar shi ta mishi da ɗiyan da suke tare da shi sai zamanto gaba ta shiga tsakaninsu shi ko wannan abu bai dace ba duk matar da kai rayuwa da ita duk irin rishin daɗin zamanta akwai alkhairin da ba za ka mance da shi ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafruqu mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqun radiya minha khuluq mumini bayya watsi da mumina in yaki wani mugun halinta to ya yarda da wani halinta mai kyau kuma tabi'a ce ta mutum dan mutum dan wannan Hausa suke cewa mutum dan tara ne baya cika goma kamala daga Allah madaukaki ne duk yanda zaka samu mutum ka same shi da wata illa wanda yake tare da ita in ka ce kowa sai ya zama to daidai yanda kake so kai ma ba yanda mutane suke so ba ka kasance to haka ake tahiya da rayuwa da hakuri nam qala muttafaqun alayhi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi fi riwayatin yazo a cikin wata riwaya daban wa in kana la yadhbahu shata fayuhdi fi khala'iqiha minha ma ma yas'uhunna mai yuwa ya kasance iyayenka abin yanka kuma ya yi kyauta ya zuwa abokan Khadija, khala'iha masoyanta, gane ku, na Khalil ne, minha masoyanta, ma ya sa'uhunna abinda zai wadatar da su. Wafi ruwayatin kana idan zaba hashata, mazala salallu salama ya kasance idan ya yanka wata wani abin yanka tunkiya ko akuya ya kolo, arsilu biha ila asdiqai Khadija, ku aikawa abokan Khadija radiyallahu anha. وفي رواية قالت وتتكن وترواية تازو عائشة رضي الله عنها تتي استأذنت هالة بنت خويلد استأذنت خالة بنت خويلد أخت خديجة حالة دي خويلد الأوى خديجة تاني من إذني على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة سيسن إذن خديجة رضي الله عنها فارتاح لذلك سي ونا أبيا يسامو hutu dali kan wannan faƙala Allahumma halatu binti Khuwailid ya Allah hala diya Khuwailid qauluha fartaha fadad da Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huta huwa bil ha'i ya zo da ha maimakon fartaha da ha karama wa fil jam'i fi bayna sahihaini للحميد كما أتكين جمع فكان سيد بخاري دا مسلم لا إمام الحميدي فرتاع دا عين فرتاع نغانيكو بالعين ومعناه اهتم به سي كلا دا وانا أبو ممكن هوتو نان سي زمن تو يازو دا فرتاع كلا واهتم به وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنصى من حديثي دا أنس بن مالك wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kharajtu ma'a juwairi ma'a jarir bin abdullah al-bajali na huta tare da jarir dan abdullah al-bajali radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi fi safarin a cikin wani bulaguro fa kana yakhdumuni ya kasance iya min hidima wa qultu lahu sai nace mai la taf'al kakka aikata bari min hidima فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا البتنا أليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته يتد مني ناغا صحابي متانا مدينة سنا ومزا الله صلى الله عليه وسلم إرو وانا هدما أليت شيئا alaitu ni kuma na yi rantsuwa na ɗau alwashi ala nafsi a kaina Allah ashaba ahadan minhum cewa ba zan abokanci ba ɗaya daga cikinsu in kasance ina tare da su illa khadamtu face sai na mai hidima ina haka ya nemi ya yi wa sahabbai hidima kamar yadda ya ga sahabbai suna wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hidima muttafaqun alaihi wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka fitar da shi akwai taliki da malam yayi a kalkashin gaba ta hudu kan babi ne ku na sai mu tsaya anan kenan abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك Good evening.